أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أصيته فما تزيدونني غير تقصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da muka saba yau biyar ga watan ramadana ko hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da 27 ga watan uku 2023 gregorian calendar ta mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki wadda muka saba a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin lamba har yanzu muna nan a cikin suratul hud alaihi salatu wassalam kuma muna karanta labari da kisa wanda alkur'ani ya kawo mana akan annabi saluhu alaihi salatu wassalam bayan ya zo ya isar musu da sako na tauhidi cewa su ta Allah madaukakin sarki a wajen bauta su tsarkake shi su yi biyayya ga abin da annabinsu ya zo musu da shi sai suka ce ba sa tsammanin a matsayinsa na mai hankali zai zo da wannan sako ya hana su bautawa abin da suka saba bautawa iyaye da kakanni to shi ne sai annabi salih alaihi salatu wasalam ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace musu ya ku mutane na ku bani labari yanzu kuna ga da a ce ni ne nake kan hujja bayyananniya wanda ta zo daga ubangiji na wa atani minhu rahma sannan Allah maɗaukakin sarki ya bani wato kenan rahama da gare shi shine annabci da kuma wato kenan manzanci da shiriya wanda aka aiko ni da ita to kuna ga a ce ina kan wannan gaskiya sai na barta sai na koma na bi abin da ku ranku yake so kuma shi Allah shi ya aiko ni amma saboda tsoronku ko saboda birge ku ko saboda wato kenan mu zauna lafiya dari da ku sai na bar ku sai na bi ra'ayinku a wannan lokacin to yanzu kwaman yansuru ne wane ne zai taimaka min minallahi daga Allah in asaituhu in har na saba masa sai Allah ya kama ne ce me yasa na aike ka baka kai sako ba sai ne adabtar da ni a cikin ku aye zai iya kwato ni a gurin Allah ya taimaka mun ya zama na fita daga cikin laifi a wurin Allah madaukakin sarki suka ce babu ya ce to tunda babu kuwa kaga kenan ba hikima in biku babu hikima in biku wannan bishara ne na cewa wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wani abu na shari'a to ya nusar da mutane a kansa amma kuma ba lalle ne ya sa a zuciyarsa cewa mutane sai sun bi shi akan wannan ba idan sun bi shi falala alhamdulillah minna abinda ake so kenan in ba su bi shi ba to kar ya zama shari'a ta zama hujja a gare shi a kansa lalle ya kokari shi ya aiwatar da ita gwargwadon hali yadda za ta zama hujja a gare shi ba hujja a kansa ba ranar lahira domin Allah ba da kuke sarki zai iya kama shi da shi kuma ta zidina kuma ta ziduna ni gaira taksir ba kwa kara mun komai sai hasara ni in na bi ku ba za ku kare ni da komai ba face hasara a taksir a nan malamai suka ce idan ya bi su zai tawaya ai zai haɗu da azabar Allah ba da bakin sarki ko kaga kenan shi ya tawaya sannan in ya bi su ayyukansa na alkhairi ba zai iya yin su ba in ya bi su abubuwa da ya zai sare da shi na matsala don haka babu abin da za su kare shi da shi sai wato kenan hasara wasu malaman tafsiri suka ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine hasarar ba a shi bane a su ne amma ta ziduna ne ta ziduna ne gaira tafsir ko ba kwa kara min komai sama da hasara wadda za ta same ku domin idan aka ce an aiko shi gurin mutum dubu sai aka ce mutum uku ba su bi shi ba ai ya asara mutum uku amma ko mutum uku na ba su suka asara ba shi ne asara ba ko kuma duk suka taru suka ki ya asara mutanensa amma ba shi ya ci jarabawarsa ɗari bisa ɗari domin aljanna zai tafi don haka su ne suka yi hasara da haka yanzu abinda kuke karara da shi ba komai ba da face hasarar da za ta zo ta same ku saboda haka ba ni ne zan hasara ba yawa muminin annabi abin da yake ta ne muminin annabi musa yake ta in mene ne ta in yaku sadikan fa ya in yaku kaziban fa alaihi kazib wa in yaku sadikan yasuku ba'd allazi ya'idukum in abin da ya faɗa gaskiya ne fa ai ƙarya ne fa to ƙaryarsa ta kansa amma bayan gaskiya yake faɗa to wani abu da a cikin abin da yake faɗa na gaskiya nan zai same ku to yanzu wannan ɗin abin da yake faɗa musu gaskiya ne don haka abin da yake faɗa na gaskiya wato kenan zai zo ya same su wa ya kauni
wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha takul fi ardillah ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب الله madaukakin sarki yace annabi salihu alayhi salatu wassalam sai ya ci gaba da kira mutane sai ce wa ya komi ya ku mutane na yana cewa ya ku mutane na saboda jan su a jiki da kuma wato kenan tausayawa a gare su hazihi naqatullahi wanda da kuke gani ita ce taguwar Allah madaukakin sarki lakum a gare ku ayatan ta zama wato kenan aya a gare ku wani me yasa ce naqatul lahi saboda ya tabbatar musu cewa wannan mu'jiza ce daga gurin Allah ba da wakin sarki an ce ta su su kansu suka ce a fitar musu da taguwa idan shi ba zai kamata ya zo hannu rabbana ba in shi manzon Allah ne ya zo musu da mu'jiza menene mu'jiza kuke so ga dutse ka fitar da rakuma a jikinsa in na fitar da ita za ku yi imani suka ta yi manyan alkawari za mu imani sai kuwa ya addu'a sai Allah bada kuma sarki sai ya fitar da rakuma sai ce musu ya ku mutane na wannan naqatullahi taguwar Allah madaukakin sarki ne ana rakuma ce amma ta Allah madaukakin sarki ba menene ba na Allah ba dutse ma na Allah ne su ma na Allah ne shi ma na Allah ne amma da aka ce na taguwar Allah an jingina ta zuwa ga Allah saboda wato kenan ƙara ƙarfafa kaurin ujizar da ya zo da ita da kuma wata gara tabbatar da cewa wannan abin daga allah madaukakin sarki yake lakun kuma a gare ku ne ma'ana a sakamakon addu'an da kuka yi da bukatar da kuka yi cewa a kawo muku taguwa to ga ta an kawo ta ayatan kuma ta zama aya a gare ku ko kuma aya din ya zama badali ne ai ma'ana hazihi ayatun badalin min naqatillahi wannan da kuke gani ya nuna raƙumar da suke mutu aya ne wato kina a gare ku don haka fazaru hatta kullu fi azatullahi ku kyale ta wato kenan ta ce a ban kasa kaga nan da da umarni ne amrun ne wa jawabu ga umarni ga kuma jawabi sa fazaruha kaga umarni ne ta akulu fil ardi ardallahi wa kuma wato kenan ta'alili ne shine hujjar ku kyale ta akan me za mu kyale ta akan ta je ta yawo ta ci ciyawa wato kenan a ban kasa kuma kasar kuma ta Allah ne ita naqatul lahi ne kuma ardul lahi ne don haka ya kyale ta taje ta ce da haka bata da doka za ta shiga gonan uban kowa ta ci abin da ta ga dama sharadi kenan dama idan mutane aka zo musu da gaskiya suka ke sai suka nemi wato kenan aya to ayan in ta zo ta to za ta zama musu musiba sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya abin nan ma amanat minane qaryatun babu wata alƙarya da ta imani da suka nemi aya a kawo musu da aka kawo aya suka yi imani sai dai yan tsirari mara kai don haka ubata ta kiwo abin kasa don za ta shiga gonar wannan ta ci wanke za ta shiga gonar wannan ta ci yada za ta kaga ba za su ji daɗi ba ta haka in ba su yi haƙuri ba za su tunzura in suka tunzura kuma za su zama matsala wato kenan a gare su wala ta masuha kada ku kuskura ku shafe ta bi su'in da mugunya ai ma'ana bi akarin kar ku je ku shafe ta da kar ku soke ta kar ku yanka ta kar ku mata wani abu wanda yake abin nan in kun yi haka fa ya akuza kuma azaba tabbas azaba za ta danke ku karibu kuma nan nan kurkusa yawa in kuka abin dinta to azaba wadda take akwai kusa za ta zo ta same ku fa ka ruha فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Allah madaukakin zarge ce fa'akar ruwa sai ku suka sare ta suka yi wato kenan abin nan al'akar shi ne wato sokewa irin da ake wa rakumi a caka abin anan ɗinsa a barkali shi kenan to da sai suka yi mata hakan nan amma anan me yasa Allah madaukakin sarki yace fa aqruha sai suka soke ta dukan su ne suka soke ta mutane nawa da kawai tisata rahadin yasuduna fil ardi wala yasudun mutum tara ne suka yi mitin suka ce bari su je su kashe ta amma sai Allah madaukakin sarki ya umumi sai ce fa aqruha sai suka kashe ta sai suka suka soke ta a cikin su mutum tara da suka yi mitin din su je su kashe ta kuma mutum ɗaya ne ta ne je kashe ta yadda Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗe su gaba ɗaya ko na ƙatan lahi wasu ku ya ha fadan amina ne eh wa ƙala lahum rasulullahi na ƙatan lahi wasu ku ya ha wa kazzabuhu fa aqaruha sai suka ƙarya tashi sai kuma suka soke ta sai Allah ce mi damdama alaihim rabbuhum ubangijinsu sai ya kawo musu wato kenan halaka sai ya kawo musu halaka don haka yanzu me yasa mutum ɗaya ne ya soke kuma aka ce da su suka soke saboda du sun yadda da abin da yi wayanda mutum takwas da suka yi mitin jama'ar gari kuma ta yadda da abin da suka yi shi ko mutum ɗaya da ya je ya zartar shi kuma jama'a tara nan da mutum tara nan takwas ɗin bayan sun yadda da abin da yi don haka addallu ala sharri ka fa'ilihi duk wanda ya dalilin da aka aikata sharri to zai dade yake da abin da haka sai Allah madaukaki sarki sai hada musu sai ya musu wato kenan bugun kadanya da haka sai aka halaka sai ta zo musu ba ka ruha amma kafin halakar ta zo ta fa qala sai Allah annabi annabi salu yace musu tamatta ufi darukum wato kenan ku zauna wato kenan a cikin kasar ku salasata ayyamin wato kenan kwana uku wai fa na mata uku zauna ku ji daɗi ma'ana faliyata matta kullum minkum kowannen ku ya je ya more wato kenan fi darikum a cikin kasar ku ake nufi ba cikin gidajen ku da gidan ku ne da sai a ce fi durikum in an ce fi durikum ya fi fitar da zama a cikin gida amma fi darikum ya ne kama a ce biladukum yawwa in an ce biladukum a kasashen ku to haka ne ai ma'ana kowa ya je yawonsa ya wala wato kenan amma iyaka salatati ayyamin kwana uku don haka tun daga nan suka fara ganin canji a fuskokinsu fuskarsu rana farko ta yi fari rana ta biyu ta yi ja rana ta uku fuskarsu ta yi baki kirin wata kenan zalika wannan wa'adun gairar makasomi alkawari ne wanda yake ba abin karyatawa ba wata kenan ba za a kargara makasomi fihi ai ma'ana zalika wa'adun gairar makasomi fihi wannan alkawari ne wanda a cikin wannan alkawari din ba ya karya ba tabbas alaka za ta zo ta same ku kwana nawa aka ba su kwana uku malaman fikihu anan suka fitar da wato kenan cewa idan mutum zai yi tafiya sai kuma ya tara hankalinsa akan zai zauna a wani gari na kwana uku to yana cikin ƙasarunsa amma in zai tsallake kwana uku to ya fita a maganin istimta'i da ake a cikin garin don haka yanzu zai cika sallah don bayyanci wannan yawwa in mutum zai tafi zai tafi a yirayen kasaru to ko da zai kwana a gari zai ta yin kasaru da zai ta kan tsarsa kwana daya kwana biyu har kwana uku yanzu yadda da aka ce tamatta'u salasata ayyami ku ji daɗi ku hole kwanaki guda uku kaga ranar hole wasu kenan amma anything bayan wannan ya fita a cikin ayyamu tamatti don haka matafi in ya zo ya zauna a gari shi ma zai ji daɗi da ƙasarunsa amma anything bayan wannan to shi kenan yanzu ya fita a cikin hukuncin matafi don haka zai ci gaba da cika sallah wallahu ta'ala ala ta muje falamma falamma ja amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizi yawma id inna rabbaka huwa al-qawiyyul aziz Allah madaukakin sarki ce falamma ja amruna lokacin da lamarin mu yazo najjayna salihan sai muka tsayar da annabi salihu ba ma an ce musu kwana uku ba to bayan kwana uku azaba za ta zo musu da lokacin yayi annabi salihu wallazina ma'amanu da wanda suka imani ma'a tare da shi sai Allah bada kuma sai sai mun ce sai muka tsayar da su ko yawa bi rahmatin minna da wani jin kai daga gare mu wani jin kai special jin kai kenan tunda ya zo da nikira wani wata special inaya Allah madaukaki al'inayatul khassa Allah madaukaki sarki ya ba su sai ɗaya tsame su sai kai su wani guri sai ya yi ajiye su ta yadda ba za su haɗu da wannan ba a kan wannan muke karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yanzu ahadu minkum amalukum ko yawwa babu mutum ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa zai tsere da shi suka ce hatta an ta ya rasulallah har kai ya manzan Allah ya ce hatta ana illa an yata gama daina Allah ga rahmatin min har ni din ma sai dai in Allah madaukakin sarki ya lullube ni wato kinan da rahama da gare shi wa fadlin da kuma wato kinan falala irin tasa don haka kowa kaga ya tsira Allah madaukakin sarki ya tsere da shi ta hanyar rahamarsa kuma kowa kaga Allah madaukakin sarki ya tsere da shi ta hanyar rahamarsa shi da kansa ya nema ma kansa hanyar shari'a wallazina hadau zadahum hudan wa atahum taqwa duk wanda suka shari'a suka nemi hanyar shari'a Allah madaukakin sarki yace sai mu kara musu shari'a din kokari kake ga gaskiya sai Allah ya dada buda maka yadda zaka ga gaskiya kokari kake kai aiki sai Allah madaukakin sarki taimaka maka wasaino bi sabri was salat ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri kace zaka yi hakuri shi ke sai Allah taimaka maka wajen hakuri wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah duk wanda yace zai hakuri akan bin Allah Allah zai taimaka masa wato kenan akan wannan don haka taimako ne yake zuwa daga gurin Allah madaukakin sarki bi rahmatin ta hanyar jin kai wato kenan da yake yi a gare shi sannan Allah ya tsira da sura da rahamarsa wa min kizi yawmi izin sannan Allah ya tsira da su daga kunyatar wannan ranar kunyatar wannan ranar kaza an ce wai rana ɗaya ne ta mai kaya ko yau dura da kun na barawo ne kullum zai zo sata kullum zai zo sata ya je ci daɗin sanar rana ɗayan aka kama shi ta kuri kunya ta zo ta a gare shi duk duniya za ta yi exposing ɗinsa a san cewa wani shi ne ɓarawon wani da yake sace masa kaza da kaza da kaza da haka rana ɗaya ce ta mai kaya wannan fallasar kuma ga wannan ɓarawon ta fi masa komai ta kai ta musu kuma to saboda haka haka ne su ma sun yau abinda suka ga dama ga annabi salihu alaihi salatu wassalam amma yau rana ɗaya da ta zauta ta halaka su ta kunyata su to shikenan kuma sun shiga cikin wannan kunya har abada kamar yadda barawo da aka kama shi aka masa alalo alalo har abada sunan sa yana na akan wannan sai dai da ke in a duniya ne mutum yana da dama ya tuba kuma Allah madaukakin sarki zai abin nan su amma su halaka da ta halaka su da sun tafi lahira don haka kunyatar su ta har abada ne ba su samu wata ginin kofar tuba ba kun bayanci wannan inna rabbaka tabbas lalle ubangijinka huwa alqawiyyu shine mai tsananin karfi al'aziz wanda yake wata kinan buwai so ana kira su wata kinan masu karfi ne samudawa kajan ce samudawa samud ga ka kaga mutane ne wanda suke masu karfi saboda karfin su suna mutane suka fara fitar da technology a duniya don su da suka fara fafewa duwatsu samu dutse kamar na hanyar baucin nan su je samu fafe su fafe su yi gari a ciki su yi layi su yi gibada su yi kwararo su yi gurin wasa da komai da komai kuma su yi masana'anta Allah bada kuke take ce musu a tabbinu na bi kulli ri'in ayatan tabathum wa tattakhiduna al-masani la'allakum takludun saboda haka za su fafe kowa a titi kowa ya fafi gidansa a yi fada a yi gurin wasa a yi masana'antu a yi abubuwa da yawa kuma za su yi electrifying cikin gurin da lantarki ta yadda duhu ba zai dame su ba don haka ma Allah maɗaukakin sarki da ya tashi wato kenan halaka su sai halaka su da abin da ya shafi lantarki ta haka Allah maɗaukakin sarki kaga kauye mai karfi ne duk da karfin samu da Allah maɗaukakin sarki ya ya gama da su al'azizu kuma wanda yake buwayi buwayi shine ya fi karfin ka ta kowace gaba ta ko by all means ta kowace hanya kowace hanya ka fito da ita to Allah madaukakin sarki ya buwaye ka mana ya fi karfin ka akan wannan wa aka zallazi na zalamu كذا الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah madaukakin sarki ce wa aka zallazi na zalamu a saiha kara sai ta sai ta sai ta wato kidan sai ta zo ta kama azzalimi kara sai ta zo ta kama azzalimi wanda ma'ana wanda suka zalunci kansu suka kibin annabi wa shine kara da ta zo ta same su wani kaulin yace jibril alaihi salatu wasallam yayi kara a gare su wasu wasu suka ce a'a spark na lantarki ne domin shokin ne ya zo shi da kara haka fatatatatata haka mai yawa wani abu ne da suka hada ya Allah madaukakin sarki ya hada shi da yake babu babu lightning conductor lightning sai ta taho gajimare yana tafiya sama positively charge garin nasu kuma sai allah maɗaukaki sarki ya mai da shi negatively charge don haka da akwai positive ions da negative ions automatically za a yi attraction sau da haka sai ya jawo kuma ba su da abin da ake kira lightning conductor sau da haka sai aka samu spark spark ɗin nan ƙarasa shi ne sai ya kone su gaba da sai suka suma ba asbahu jasimina sai suka waye gari duk gaba ɗaya su a gurfane fi diyarihim a cikin wato kenan gidajensu duka sai suka halaka ka Allah ya gano ka Allah ya gano fiha ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samud Allah madaukakin sarki ce ka Allah ya gano fiha kaman ba su taba tsina na wani abu a cikin garin ba ku duba yadda suka yi kokarin fafe duwatsu da yadda suka fitar da gurin wasa da yadda suka kirkiri masana'antu da yadda wato kenan suke kawo abubuwa na ci gaba yau babu su kaman ba Allah ce ka Allah mai gano fiha kaman ba su taba tsina na wani abu a cikin garin ba so duk abin da suka yi all actions ya zama in vain wannan akwai abin nazari a cikin wannan duk abin da zaka gina a duniyan nan dukiya ne mulki ne zaka gina kyau ne jin daɗi ne luxury ne ko menene in dai ba abin neman lahira ba ne wallahi akwai lokacin da zaka zo ka shi kenan sai baka nan babu shi babu dalilin sa wannan abin kamar baka taɓa yin sa ba abin da kawai zai abin Allah madaukakin sarki yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika da dukiya da yayaye da menene duka kadar rayuwar duniya ne duran da ka kuskura ka bar duniyan nan ka tafi to wallahi babu abin da zai bi ka sai bakiyatu salihatu ayyuka na alkhairi wanda yake masu wanzuwa saboda haka in ba haka ba duk abin da kai sai zama ka Allah me ka naufiya kamar ba ka taba sina na wani abu a cikin sa ba yanzu ina manyan manyan kafirai ina manyan abubuwan da suka yi ina mutanen da duk wanda bai tsina na aikin alkhairi ba bai taimaki addinin musulunci ba ran da ya tafi sai a ce ka Allah bai ga nafiya don haka kokarin da kake ya kamata a ce kayi kayi fice akan harkar addini kayi fice akan harkar lahira kayi fice akan abin da zai wanzu bayan ka mutu ka zama ka amfani da shi sama da abin da wakil a duniya kawai kai shi fashin da sai riga ya gaba akwai mutanen da a duniya sun mallaki jirage akwai mutanen da sun mallaki duk abin da ya kamata a ce an mallaka amma ba su kina komai ba don haka sun tafiya sai a ce musu ka allam yadda naufiya kan ba su taba tsina na wani abu a ciki ba Allah ji gamala aliyu na magance dobi dai fir'auna shi wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa da ya tabe shi bai haye ba ta baku da shi bai kai ga abin da ya nufi ba yau babu shi babu su kamtara ku jannatin min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wani mutum kano fiya baki hina ka zalika wa rahana kamar akare duk sun tafi sun bar wa'annan abubuwa sun bar gidaje sun bar mataye sun bar ƴaƴaye sun bar duke sun bar gonake annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yana cewa ya qulubna adama mali mali dan adam yana cewa kudi na kudi na dukiya ta ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza yace abin dariya wa Allah ga ibnu adam min malika dan adam wani dukiyar ta gaba dukiyar ka bare illa ma akalta wa ablaita abinda ka ce bi jikin ka shine naka amma labis fa ablaita amma labis ta fa ablaita ko kuma abinda ka saka duk yadda rigar da ka saka ka kashe ta ita ce daka ko abu ma ta saddakta ne ko kuma abin da kai aikin addini da shi sadaka ko taimako ko gina masallaci ko gina abin nan aikin alkhairi to wannan shine iyakar rabon kafa in ba haka ba za ce maka me ka Allah ya gano fiha ala Allah madaukakin zai ce bari ku ji wata magana ma ba ta sabuwa inna samuda lalle samudawa kafaru rabbahum sun kafirce ma ubangijinsu ma'ana sun buce cewa Allah madaukakin sarki sun buce cewa Allah madaukakin sarki kenan wanda suka buce cewa Allah madaukakin sarki za su bi layin samudawa ranar lahira ala ku sani bu'dan lisami nisanta daga ramar Allah ta tabbata ga samudawa duk wanda mutu cewa ubangijin sa wancan layin ne to in layin kake so to ga layin da fasarar sa nisanta ta tabbata wato kenan ga samuda wala kad ja'a rusuluna wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushri qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi idlin hanin
Allah madaukakin sarki ce wala kad ja'at rusuluna hakika manzanninmu sun zo waɗannan manzannin su ne wato kenan mala'iku sun zo gurin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam bil bushra wato kenan da albishir kila aka ce wa sun zo ne to bashirhu bi ishaqa sai masa bushara cewa zai samu jika shine annabi ishaqa wakila wani kaule yace a'a sun zo ne bi halaki kawai lutin sun zo ne su masa albishir din wata kenan mutanen annabi lutu za a halaka su mutanen annabi lutu za a halaka su abubuwa guda biyu ne kun sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam matarsa bata taba haihuwa ba to daga baya allah maɗaukakin sarki sai ya bashi kuyanga sai ta haifa masa ɗa shine isma'ila wanda yake kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dauko shi da shi da mahamman sa ya kawo su makka ya ajiye su inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram to dayar kuma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku bayan Hajara ta tafi Makka Annabi Ibrahim ya kai ta Makka ya je aje ta da danta Isma'ila wanda kuma daga baya ita ma sai Allah madaukakin sarki ya bata haifuwa to mala'iku suka zo gurin Annabi Ibrahim a riwaya ta farko suka ce sun zo su masa bushara zai haifi jika shine ishaqa ai zai haifi jika shine yaquba kenan zai zai kafin ka samu jika zai zai yi samu jika babu da kenan za ta haifu in ta haifi da dan kuma ya haifi da ko shine wa min wara ishaqa yaqub bayan za a bata ishaqa bayan an bata ishaqa za a bata annabi yaqub mun gane eh musara ta biyu kuma tace a'a bala'ikun da suka zo nan sun zo su masa albishir din wannan da shi da matarsa a ɗayan da ce sun zo su masa bushara cewa mutanen annabi lutu za a halaka su kun san annabi lutu da annabi ibrahim 'ya'yan bakwani ne lokacin da aka zo annabi ibrahim ya zo yin sako mutane suka ƙi imani da shi aka ce a ƙone shi allah mu da kukin sarki tsere da shi duk mutane ba su yarda da shi ba sai ɗan uwansa ƙaninsa lutu ya ce ni kan na yarda da duk abin da kake faɗa to da aka sai suka hijira tare lokacin da aka a tentin dokona shi yana tare da shi to suna tafi tare su jena jena yana karanta da shi addinin musulunci sai da aka bai wani gari a kira sa sodom sai ce musu to yanzu kai azan ka zanna anan ka ci gaba da yin wa'azi ni zan yi gaba ya tafi shi da matarsa to su din mutanen sodom sai suka ki karba kuma da suna kan wani aqida ta luwadi yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi abin ya kai tura bayan shekara da shekaru sai mala'iku suka zo suka ce ma annabi ibrahim dan uwanka lutu wa'azin da yayi ta yi mutane suka ki karba to yanzu za mu je mu halaka su don haka wannan bushara ce wato kenan a gare shi wa yashhadu al-awwal qawluhu ta'ala falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra lokacin da suka zo suka ce ma annabi ibrahim za su halaka annabi lutu ko yawwa sai zama dole za su halaka karyar sadau saboda haka sai hankalin sai tashi saboda ya sa akwai ɗan uwan salo da ƙarshe ba dai ya nuna musu damuwa ba su abin nan ba da ƙarshe ce musu inna fi haluta kai ni ba gwada abin da ke faɗa wani ai garin akwai lutu a ciki ya za a halaka garin suka ce a to ai na ana alabi mafi ha mun san waye suke cikin wannan da nuna jiyan da hu wa alam za mu tsere da shi da shi da iyalansa gaba daya don haka wannan bisharar watakilin suka zo masa waje a tuhul bushira to sai kuma albishir ta zo masa to bayan haka dai shine yujadil la fi qawli ne yazo yana jayayya da mu ma'ana yana tattaunawa da mu shine yake ce musu in akwai a cikin gari akwai mu'mina guda 100 za ku halaka suka ce ba za mu halaka ba in akwai guda 10 za ku halaka suka ce ba za mu halaka in akwai mutum ɗaya fa mu'mini za ku halaka ku halaka garin gaba ɗaya suka ce ba za mu halaka to ludi yana ciki dan haka kar a halaka wannan gari kenan sai suka ce ai mun san shi ko za mu tsere da shi sannan to wayannan mala'iku a lokacin da suka zo gurin annabi ibrahim qalu salama sai suka ce masa salama ma'ana shine salamu alaikum ko assalamu alaikum kenan ma'ana qala salamun sai ya ce kuma salamun ma'ana alaikum kenan ko yau kuma salamun alaikum haka ne shi ya ce musu salama a su suka ce masa salama shi kuma ya ce musu salamun bai bambancin wayannan abubuwa guda biyu eh malaman balaga suka ce wato kenan salamun din nan da ya fada ahsanu mimma hayyahu bihi ya fi kari wed akan su gaisuwar da suka yi masa ya fi kari wed salaman ko assalamu alayka da salamun alaikum to salamun din da ya fada a hassan ya fi kyau a ka'ida irin ta larabci ko kuma da balagar da larabci yake kunsa kenan mai mahayyuhu bihi me yasa li'annar raf'a ya dullu ala thubuti wa dawami saboda raf'a din da yace salamun din nan tana nuni akan tabbacin abun da kuma dawwama abu ma'ana istimrar in kace assalamu alaikum kai musu addu'a zaman lafiya ko mai yiwa iyaka na wannan lokacin ne amma in kace salamun alaikum to kana musu addu'an wannan salama ne daga nan har illa masha Allah dan haka yanzu ya dace da ka'idar da Qur'ani yake cewa wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayu bi ahsana yanzu ya gaida su da me ahsana haka ne yawwa saka a cikin a cikin dan kankanin abu amma kuma Allah madaukakin sarki ya abin da yake annabin Allah ne ya san abin Allah sanar da shi komai da komai don haka da malamisa annabi Ibrahim yana ganin wannan baki bai yi wata wata ba illa an ja'a bi ijlin hanidin face sai da ya zo da wato kenan a bijimi dan bijimi dan bijimi wanda yake wato kenan soyayye an soya shi ko kuma kyafaffe an kafe shi wato kenan an abin an zama da shi kaman kilishi ai ma'ana zahaba sari'an fa atahum bimada bidiyafa ah baki baki a sanin sanin ku sanin ku sanin ku sanin ku sanin ku saboda ka sai cifci dan jira kafin ka ce mai yaji ya kawo musu kayan wato kenan liyafa shine ake kira liyafa da Hausa ko ai liyafa shine abin da ka tana dama bako daif daga daif ne ko balikrim daifahu sadaka ya zo mutu abincin da ake taron baku da shi wa huwa ejilun shi ne bijimi ya sa aka kama aka soye fatan matashin bijimi fatal bakara ko yawwa hamidin din na aimashi wiyin wanda aka soya shi alar radifi akan wato kenan wayar banda a sa waya a sa abu mai tudu a sa waya a daddora nama a kai a sa wuta ta karshe ta karkashin sa kai sai ya zama abin eh yau kaman balangu ne eh to amma suna sun wahiyar hijaratul muhammad wani dutse ne wanda ake sa wutar ta karkashin sa su da ke babu wayar a lokacin dutse ne aka dora aka sa wuta ta karkashin sa ake juya abun ake juya abun da balangu ne kawai a wani ciko ya zo musu da wato gidan balangu kada ga balango na mijimi guda ya kawo musu saboda tsananin girmama wato gidan baki yawa haza ma'ana ma ruwa ne bin abbasin wa katada wa gairu wahidin kama kala fil ayatul ukura wannan shine abinda abdullahi dan abbasin da katada suka bayani kuma wannan bayanin sai ya fito a cikin wasu ayoyi daban inda yake ce inda misali inda Allah yake cewa faraga ila ali fa ja'a bi ijlin saminin da ya dan karkata ya tafi gurin iyalansa shikenan sai ya zo musu da soyayyen dan dan dalo wanda yake mai kitse mai kitse sai ya zo da shi a soye ba qarrabahu ilaihim ya kawo musu yace musu bai kowa aka yi ya kawo sa plate plate plate dinsa kowa plate cike abin da da, da nama qala ala takuluna sai ce musu a to ya kawo ya ajiye musu ya kawo ruwa ya komai da kuma ya fita ya ba ya ba ya ba su dama su ci abin su ko ya ce musu bismillah mana ala takulan ba za ku ci ba ai ya kamata wato kenan ku ci to gatta zama da hali la aya adabu diyafa wannan aya ta kunshi wato kenan ladduban da ya kamata mutum ya zama yayi mu'amalanci ba ko da su na farko da suka zo suka ce masa salaman sai ya ce musu salamun yanzu ya mayar musu sallama fiye da tasu na biyu ya zaunar da su a guri wanda yake mai kyau na uku ya je ya kawo musu iyaka abin da zai iya yi na abinci ya kawo musu ko yawwa saboda haka ya zo ya abin da su na hudu da suka ga ba sa ci din sai ce musu bismillah mana ala ta akuluna na kawo muku abinci ba za ku ci ba da laddafawa da tausa da amana da Allah ku ci mana dama ku samu da ku ne aka yi wannan abu yana wato kenan lallaba su akan lalle ya kamata su ci to falan ma
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط Allah madaukakin sarki ya ce falan mara aidiyahum lokacin da ya ga hannayen waɗannan mutanen la ta sule ilaihi ba ta saduwa zuwa ga dama bai ga suna ɗaukowa suna ci ba bai ga suna ɗaukowa suna ci ba ya kamata a ce su ci amma sai ga ba sa ci na kirahu sai zama kuma ya birkita dangane da al'amarinsu sai zama wato ko hankalinsu bai kwanta dangane da lamarinsu ba bai kwanta dangane da lamarinsu sai zama a little bit sensitive akan al'amarinsu ko wata kenan kaga kamar wannan yana karantar da mu cewa duk mutumin da baka san shi ba ya kamata a ce ka zama kana da takazan dan a cikin lamarinsa saboda lokaci mutum yakan zo da alkhairi wani kuma yakan zo da akasin hakan nan saboda haka zaka ya kamata ka zama very cautious duk abin da ka ga ba bai maka ba sai kai questioning me yasa haka take faruwa da ya gaba su ci ba hankalinsa sai tashi wa ji saminu ba sai kuma ya sa tsoro a cikin zuciyarsa dangane da wato kenan lamarin sai ya sa tsoro a cikin zuciyarsa wa zalika annal malaikata lahi mata lahum ila ta'amis don su malaiku ba sa cin abinci ko yawa ba uwa da uba ga malaika ba su ci ba sa sha ko daya haka ne yawa wala yashtahu lahu su ba sa ma sha'awa mu ne yanzu muke sha'awa yanzu mu ne aka kawo filet kowa balangu ciki cikin filet ya kake zamani eh ta ga ana karatun nan ba ma jin karatun sosai kowa a sa masa filet da ya na balangu a gabansa eh wala ya kulu da husu ba sa ci fali haza domin wannan ne ra'a halahun mu'radina amma ja abu biyu sai ga sun kau da kai gabanin abin da ya zo din saboda dama to su ba ci suke ba don haka ba su da bukatar wannan ko balarabe ce wai mai hata ce farigi na adu sun koma gefe sun bar wannan bilkule ta gaba ɗaya ba kwata-kwata bayan da zalika na kira hunto a lokacin da sai hankalin sai tashi ya zama ya inkarin mutanen nan bai gane sun ma'ana shine in na kira hun yanzu sai ya zama ta bayyana masu cewa bai fa fahimci ma wa'annan wani irin mutane ba ne wa wajen su minhum kifatan sai sa tsoro kuma cikin zuciyarsa malar su da yake cewa lamma ba asallahu almalaikata liqaumi lut lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiki mala'iku su zo gurin mutanen annabi lut a sadam akbalat tamshi fi suwarir rijali sai suka tafo a siffar samari matasa yara matasa shubban samari kenan ko hatta nazalu ala ibrahim har sai da suka zo gidan annabi ibrahim suka sauka wa dayyahu sai suka zo suka kawo masa wata kenan bakunci wala ma ra'ahum lokacin da shi annabi ibrahim ya ga samari matasa ga sirfa ta mutane kirki a jikinsu ko yawwa ajallahum sai ya girma masu sai ya dauke su ya karbe su ya girma masu ya ba su mutunci dan haka faraga ila ali fa ja'a bi dinin sai shine yaje ya kawo musu wannan abin nan din wannan soyayyen rakumi din shine fazabahu ya yanka shi sun shawwahu ya soya shi firradfi akan wato kenan wayar wayar banda wa atahum bihi yazo musu da shi faqa adama ahum ya zauna tare da su wa qamat saratu ita kuma na na saratu a lokacin ta tsayu takdimuhum tana musu wato kenan kidima fazalika hina yakun a lokacin alo inda yake cewa wato kenan wa mar'atuhu qa'imatun wa huwa jalis matarsa tana tsaye ma'ana tana tsaye akan aiki da ya yanka ka ba shi zai gasa ba ko matan ne ya ba ta tayi wannan tayi wannan tayi wannan tayi wannan tayi wannan tayi wannan ta gama shan wahalanta ta kawo a kira'an ibn abbas ne yake ce a kira'an ibn mas'ud yake cewa menene wa mar'atuhu qa'imatun ko wa huwa jalis haka yake anasin sa a cikin alqur'ani alqur'ani amma sauran kaga duka in ba kira'an abdullahi ibn mas'ud ba wa mar'atuhu qa'imatun fasakat wajaha to babu huwa jalisun din sai a wannan ne kawai dan haka fa karabahu ilayhi shine sai ya kawo musu kala ala ta kula ce musu jama'a ba za ku ci ba qalu ya ibrahim sai suka ce masa kai ibrahim saurare muka ji tukunna inna la na'kulu ta'aman illa bi thamani mu daga gamun nan ba ma cin abinci sai dai in abin da za mu biya amma ba ma karban kyauta ba ma karban sadaka ba ma in ka gama sa a bakin mu sai mun biya illa bi thamani qala sai adabi ibrahim ta wasa fa inna li hadha thamana ai wannan ma na biya ne kun ci kawai za ku biya akwai kudi na an sa masa kudi qalu sai suka ce masa wa ma thamanuhu to nawa ne kudin sa za mu biya kala sai yake ce musu kudinsa shine tazkuruna ismallahi ala awwalihi wa tahmidunahu ala akhirih kudin shine in za ku fara ce ku ce bismillahi in kun gama ku ce alhamdulillah ni ne kudi in kun yaga kun biya kudinsa ku ce bismillahi lokacin da za ku ce in kun gama ku ce alhamdulillah an gama kawai fa nazara jibril ila mika'il jibril sai aka kalle mika'il ce a'a mutum fa wato ba karamin mutum ne ba eh fa kala haqqun sai fa kala haqqun li hadha ko an yattakidahu rabbuhu kalila yace kai lalle wannan mutum ya cancanci Allah ubangiji ya dage shi kalili wanda kaza Allah Ibrahima khalilan Allah ya ɗauke shi ya ɗauke shi a matsayin kalile ce lalle wannan mutum ya cancanci Allah wa ɗauke sarki ya ɗauke shi kalili inji inji Jibril yake faɗa wa Mika'il ashe ba a banza ba Allah ya ɗauke shi kalili ce da saboda haka shi hakan nan ya faru to kalmar ra'a idan la tasila ilayhi lokacin da abin nan hannu sabata zuwa gare shi shine wato kenan sai ya tsorata to shine kalu sai suka ce masa la takam bawon Allah kwantar da hankalinka karka ji wani tsoro ai la tagamminna inna malaikatu inna inna malaika kar ku ka ji ku ji tsaro mu malaiku ne ursilna ila qaumil lutin Allah ya aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu linuhlikahum dan mu je mu halakar da su dan haka kar ka ji tsoro ba ba matsala bane dan mu wuce abincin ka ba ba zai kasaratu to matansa sai kina jaro sai ta tuntsire da dariya istibsharan bi halakihim saboda ta ji dadin wannan magana an ce za a halaka mutanen annabi salu ay annabi lut alayhi salatu wassalam ai kanin mijinta ne ko kuma yana tun yana ta fama da da'awa ko mutane suna bashi azaba sai ta ji dadi da aka ce wata kinin za a halaka me yasa za a halaka su li kasar ta fasadi saboda yawan fasadin su da barnar su wa gila da kufarihim da kuma kaurin ko karfin wato kenan kafircin su wa ina da da taurin kansu fali haza juzar bil bishara shi yasa aka ce toke ma sai suka ce mata eh haka ne toke ma an saka mata miki sai ma za mu miki bishara wallahi ba za mu kyale ki ba ke ma za mu miki albishir din ki shekaran ki nawa miki aihu wata ce shekara 80 da 98 tace to in ciki irga in ce tun in ta in 99 ta shiga zaki aihu da shine sai suka bata bishara bil waladi za ta haifi da wato kenan za ta haifi da ba da iyas bayan ta yanke kauna akan wannan mun gane wannan wani wara isa ka yakubu ko bayan isa eh ta waje
فبكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
Allah madaukakin sarki da wamratu alhali kuma a lokacin matarsa matar shi annabi Ibrahim kenan kai mutum tana tsaye akan ayyuka sai ta ji magana ba zai kashi ne sai ta dariya fa basharna Allah ce sai muka mata bishara bi ishaqa cewa za ta haifi da sunansa ishaqa za ta haifi da ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaqa za ta haifi wato kenan annabi yaqub ba ta haifi annabi yaqub mun gane wannan za ta haifi ɗa sannan bayan ɗan kuma za a haifa mata jika yaqub kuma za ta ga wa'annan abubuwan da idonta yanzu na shekara 90 da tara kaga ke da wannan kamar yana bishara ne cewa ana mata bishara za ta ƙara nisan kwana wato kenan haka ne yawwa to sharna habi isaka wa mura isaka yaqub wannan yana daga cikin malaman abinda sa wasu malamai suke istibadi cewa lokacin da aka annabi ibrahim aka masa umarni da yanka ɗansa ɗansa din nan ko a cikin suratul ya kaɗi ne ya kaɗi ne ko mene ne ya cikin suratul safati ko allah maɗaukacin ce ya yanka ɗansa na yawa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara dan sai yace masa ya baba ai baban sai yace masa ya kai dana na ga a mafarki ina yanka ka me ra'ayinka akan yanka wannan sai yace masa ya abati almatuma da je ka aikata abin da aka umurce ka ko to wani da ne a cikin yayin nasa ishaqa ko yaquba ai ko ko ko ishaqa ko isma'il wannan shi da abin da jamhur suka tafi da shi ba su malamai suka ce a ishaqa ne me yasa suka ce ishaqa suka ce ku yi nazari da siyakin lamarin mana Allah madaukakin sarki ya ce mata an mata bushara za ta haifi da ishaqa haka ne sannan kuma bayan ishaqa wato kenan yaquba ko yawwa kamar da ke cewa an kuntu shada idza hadara yaqub al-maut iz qala li bani ma za ta abu ha ma ta abu min ba'di har zuwa karshe yanzu mu muna ga Isma'il ne haka ne ko alhali kuma Isma'il shine babban ɗansa wannan kuma ɗan kankani ne kuma Allah ya ce har shi ma sai ya haifi jika to ya Allah zai ce a yanka shi alhali ko maganan Allah gaskiya ce mun fahimci wannan sai suke kafa dalili da cewa to wanda aka ce a yanka to ba shi bane ba shi bane wancan Ismail din ne shine azzabi da haka akwai bambancin fahimta tsakanin malaman abin jamhur suka ga kanta Ismail ne shine azzabi amma wasu da suka yi istibali da gani da wayannan ayoyin dogon istibali suka ce a'a azzabi shine wa eh Ismail a eh Ishaqa eh shine Ishaqa wallahu ta'ala a'lam ta muje
قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قال sai take cewa ita matan annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya walita tace tace kai tona ko kai tona ai ma'ana miskin da ni ina tana mamaki ya za a yace a alidu yanzu zai yi na aifu wa ana ajuzun alhali ni wato kenan tsohuwa ce kalmar ajuz za a iya faɗanta namiji za a iya sabinta a mace kamar zauju ne za a iya ce namiji zauju za a iya ce wa mace wato kenan zauju wa ana ajuzun alhali ni ina tsohuwa zai yi wa haza ba ali shaikhan gashi wannan mai gidan nawa tsoho ni a lokacin na shekara 90 har da takwas shi kuma wannan yana shekara ɗari har da wajen uku zai yiwu malam ya ce haka kaulu hafi hadihil aya a wannan aya kaga yanzu an bada wato kenan hikayar magananta kamar yadda aka bada hikayar aikinta a wata aya daban qalat ya wailata alidu wa ana juzu tace ya kai tona miskin da ni yanzu ina tsohuwa kuma a ce kuma yanzu haihuwa za ta zo mini ɗaya kaga wato kidan abinda abin mamaki a cikin surar ta zare ta ce fa'akwal timratuhu fi sarratin ko fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun aqim da ta da ta tana tadin su suka je ta ji wannan magana sai ta jiyo sai ta mari fuskanta ta ce a a tsofuwa wadda take ba karara a juzun aqim tsohuwa wadda take bata taba haihuwa ba karara a ce wai ita ne za ta haihu ai za ki shiga ya bin nan ya ma ciki zai iya shiga ya ma za a yi da daukar ciki ya ma za a yi da haihuwa a cikin irin wannan condition ga ba asibiti a wannan lokacin da sauransu sai mala'iku suka ce wasu a'a la ta'ajabina min amrillah wannan lamarin Allah ne kada maki sa wani mamaki fa innahu idza arada shay'an domin shi Allah duk lokacin da ya nufin zai aiwatar da wani abu aikinsa kawai an ya kula lahu kun sai ce ma abun zama fa yakun sai abin ya zama ya kasance kin dan haka fala tajibina min hadha kada ki sake mamaki dangane da wannan wa in kunti ajuzan koda ke tsohuwa ce a kiman bakarara kar ki daga hankalinki akan wannan wa ba aliki shaikan ko da mai gidanki tsofo ne ya tsufa shaikan kabiran tsofo ne wanda yake ya tsufa sosai fa inna allaha alama ya sha'u kadirun domin allah wadda kukin sarki mai iko ne akan duk abin da ya ga dama na haka rahmatullahi ka karanta
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا زكا جمتا أتجبين إن ذاكي ما ميكي دقال أمر الله ما أنا كركي على الأجبي wannan ai ba kawai bane fati rahmatullahi jin kan Allah ne wa barakatu da albarkasa alaikum a gare ku ahlul baiti ya ku wato kenan iyalan gidan annabci innahu hamidun lallai Allah madaukakin sarki shi wato kenan abin godewa ne majidin shi kuma Allah madaukakin sarki mai girma ne kaga kenan da wannan kamar yana nuna mana cewa a komai a rayuwa karshe ake dibawa karshen in ya zo da alkhairi shikenan innamal innamal a'malu bil khawatim ayyukan da za a hukunci da shi akan mutum ranar tashin alkiyama na karshe ne idan ya cika da alkhairi shikenan ko da a baya an dan samu kalal amma in karshen ya zo da alkhairi shikenan ko min kyan baya in karshe cike da sharri wato kenan kaga gashi da suka abin ga da ɗaya suka haifa amma a dalilin da ɗaya nan zuriya ta dinga kasancewa mai albarka mai albarka mai albarka mai albarka annabawa annabawa annabawa wanda ba san iyakansu ba Allah gwada kuke sarki shi kada yawa su kenan ya san iyakansu don haka albarka ake nema Allah ji kan lailatela lailai ne kuma ne lailatela ko ya ce da yoyo gara ɗaya wanda yake kwakwara yauwa saboda haka albarka ake nima kan guje malam فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشر يجادلنا في قوم لوط الله مدوكا كنتركي ce falamma zahaba an ibrahim ar-rawu lokacin da kuma hankalin ibrahim ya kwanta tsoro ya fita a cikin zuciyarsa saboda wato kenan bisharar nan muku ja'atul bushra kuma bushara ta zo masa aka ce masa gashi gashi sai gashi jadin nafi kan bilodin ya zo yana jayayya da mu wato kenan dangane da mutanen annabi ludu akan wato kenan ya za a yi a halaka su yana kokari ya nuna cewa akwai dan uwansa wato kenan a abin kuma da suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu za mu halaka wa'annan mutanen wannan abin din sai ya ce musu a'a bai kamata ba idan akwai mutum wato kenan talatin za ku halaka suka ce a idan akwai mutum biyar a cikin muminai za ku halaka garin ce a in akwai mutum daya mumini za ku halaka garin ce a sai ce tofa a akwai annabi ludu in na fi halutan lalle a cikin ta akwai dan wana annabi ludu fakalu na hannu alamu bi mafi ha sai suka ce masu ai mun fi ka sanin wanda suke ciki kuma insha Allahu lan najiyannahu wallahi za mu tsayar da shi wa alahu da shi da iyalansa illa mar'ata sai dai matarsa ita ce wato kenan an riga an abin da ga suka ce masa mun fika abin inna ibrahima inna ibrahima la halimun awwahum munib inna ibrahima lalle annabi ibrahima la halimun wallahi mutum ne mai sanyin hali in an ce halim shine mai sanyin hali babu ci da zuci a cikin rayuwarsa babu kuma yin abu babu nazari a cikin rayuwarsa komai sai ya tsaya ya auna ya auna ya tauna ya ci zafura saboda kar a samu wata kenan kusure babu maganan gaggawa wani lokaci aka ce a ta'ani min Allah wala ajalatu min ash-shaytan gaggawa abu da ci da zuci fa fa fa fa fa ko daga shaytan ne amma za ka yaba cikin nutsuwa wato kenan wannan daga Allah madaukakin sarki ne don haka annabi Ibrahim mutum ne mai sanyin hali hakan nan sifata zo sifata ta zo ko awahun mai yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki munibun mai komawa har yanzu wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki mai komawa zuwa ga Allah annabi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi yakin badar aka kama aka aka kama mutanen makka wajen mutum saba'in ya shawarci sabansa ya zami da wa'annan mutanen asara annabi ibrahim sayyidina umar ya ce sun karyata ka sun mutunta ka sun maka kaza sun maka kaza abinda nake ganin kawai duk kashe su zami duk yan zuriyar gidan mu ali aji ka bani shi da ni da mutane mu je mu yayyanka su na ku gowa qurayshawa ka ba aliyu su je su yayyanka su wane wani umayya ka ba usman duk ya je yayyanka su bani waye duka haka za mu musu sai ce to na ji shawararka akwai mai wata shawara sai na abakar sai ce a ai mutanen ka ne mutanen ka ne ni ina ga cewa ba mamaki wata rana za su zo su musulunta za ka abin da nake gani shine a sa musu fansa su kawo kowa ya kawo kuɗi ya fanshi kansa wannan kuɗin sai mai amfani da shi mu sai kayan yaƙi su kuma masu addu'a Allah mu da kuma kake shi da su wata za su musulunta zo su taimaka mana abdullahi bin raha ya ce a ba haka za a yi ba du'a ta su a kai su jeji a samu ɗaɗɗaure su a kawo gumaka gumagume gudubale duk a ɗora aka kansu kawo cin wuta ya faɗi haka na bi sallallahu alaihi shiru ya ce to misalinka ibrahim ai misalinka umar kamar misalin annabi nuhu ne da annabi nuhu kafirai suka bata masa da yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadak duk a halaka su kai ko misalinka abubakar ce kamar misalin ibrahim ne da kuma annabi isa annabi ibrahim yake cewa mene ne a cikin irin wannan kaga da kicin siffarsa halimu dinnan wato kenan mai abina ne shi yake cewa faman asani faman tabi'a ne fa inna hu minni wa man asani fa innaka eh ghafurur rahim eh wannan kake furu eh kuma na asani kada kada mu sake ayar faman tabi'ani fa innahu minni wannan asani barakallahu fi nafsi ba zai zama gafurur rahim ba kuma asani eh وما ومن تبعني فإنه مني ومن أتاني فأنك أنت العزيز الحكيم توكلوا بقى من القرآن ربي إنهن أدلل كثيرا من الناس ربي إنهن إيه؟ ربي إذا كتب ربي إنهن أدلل كثيرا من الناس to ma asali bai naka gafurur rahim to ok wancan na annabi isa ne alaihi salatu wasalam eh wannan eh haka ne inta eh na annabi isa ko to ya kwatanta shi da annabi isan da annabi ibrahim din duka eh yawa to to duka biyu da wannan gafurur rahim din da wancan din azizun hakim haka ne na annabi isa ya ce masa misalinka kai kamar ibrahim ne sai ya kawo wannan amin mina ne rabbi innahu na adalal kasira min an-nas fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim da kuma wancan da yake cewa in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa anta ghafurun fa innaka antal azizul hakim to duka guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya kwatanta wato kenan annabi ibrahim annabi ibrahim da annabi isa ya kwatanta sai hada su da sayyidina abubakar to saboda haka daga cikin sifan annabi ibrahim wato kina akwai hakuri akwai sanyin sanyin lamari akwai kuma yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki anan yace madaha ibrahim Allah madaukakin sarki ya yabi annabi ibrahim bi hadhihi sifati aljamila da wayannan sifofi wanda suke masu kyau wakar takaddama wannan bayani ya riga ya gabata sannan fadin Allah da yake ya ibrahim arid an hadha kuma mi kunan ka karanta wannan
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
Allah ba da kwaji zarki ce ya Ibrahim ya kai Ibrahim a rai da an haza ka kawo da kai gabarin wannan lamari inna hukajja a amurin rabbika lamarin ubangijinka ya zo yana kokarin ya bada abinan cewa ba za a halaka mutanen annabi lutu ba ka ce sa a ba ruwansa a ciki a ridan hada ba ruwanka akan wannan al'amarin allah maɗaukakin sarki ya zo gare su don haka kuma wato kenan dole za a halaka su don haka karka sake wani intervening a tsakani ta mu je malam wala ma ja ya ok ja a lokaci ai to alhamdulillah za mu dakata a nan abinda muka wada daidai allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu shi ya ba mu kuma ladarsa abinda ba kuskure allah maɗaukakin sarki ka gafarta mana allah ka gana da mu kuskure allah ka ba mu ikon gyara yau muna da tambaya